أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا أسبر شابك يقوة شعبان hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta 1438 wanda ya daidai da nawa ne ga watan turawa sha uku ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ko alaihi salam shekara ta 2017 ranar asabar ba mu saba yin karatu ba amma saboda sati wanda zai zo na ƙarshe kusan ramadan ba za mu samu damar yin karatu ba shi yasa muka cewa za mu haɗa asabar da lahadi domin gabatar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu sannan kuma muna fatan Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu yi kyakkyawan karku za mu tashi a aya ta talatin da tara zuwa aya ta arba'in wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yazlimu misqala zarra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة الله بزي ظالمتي با كوكما بايا ظالمتي تمكر ذره wanda mun faɗa muku cewa wannan kinaya ce aka yi daga abu komi kankantarsa Allah subhanahu wata'ala ba zai zalunci ba waɗansu malamai sun fassara abinda ake nihi da zarra shine wato sigarun naml kamar tururuwa kankanan tururuwa su ake kira zarra waɗansu malamai suka ce a'a shine wato alhaba wani abin kura wanda ake gani lokacin da rana ta kullo haskenta ya hudo cikin wato taga zaka ga akwai wani abu mai kama da abin nan kana ganin shi dai dai dai dai dai wanda da zaka je ka kama shi ba zaka ga komai ba to wadansu malamai suka ce shine zarra a wannan zamani da muke ciki wadansu suna fassara zarra da abin da ake cewa atomic abin da ba a gani sai an sa abin da suke cewa sai an sa shi cikin gidajen bincike akwai wata na'ura da ita ake ganin shi to duk da yake Sheikh Ibn Uthaymeen shi yana ganin cewa sai dai a fassara shi da zarra shine abin da larabawa suke fahimta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su kuma wadansu malamai suka ce a'a yanzu a ɗauke shi yana ɗaukar wancan yana ɗaukar wancan sai ya zaman to kalimar za ta tana da faɗin ma'anar da za wanda a wancan lokacin zai gane ta kuma yanzu tana da ƙarin wata ma'ana kuma wanda za ta ɗauka a wannan lokaci ina fata an fahimce ni tunda maganar Allah subhanahu wa ta'ala waɗancan mutanen da suka gabata an yi an sabkar da alkur'ani don su fahimce shi ko ba haka ba haka nan kuma mutanen yanzu an sabkar da alkur'ani don su fahimce shi ina fatan kun fahimce ni to sai dai su turawa lokacin da suka yi binciken su na farko sai suka ce wannan zarra wani abu ne wanda baya rabuwa an gane ni shine karamcin abin da daga gare shi baya rabuwa ina fatan kun fahimta sai suka tabbatar da wannan a cikin littafansu to da wannan sai suka yi kokarin an gane ni su wato ƙaryatar da alkur'ani amma a bincikensu na ƙarshe su suka gane cewa wannan abin yana rabuwa alhali alkur'ani ya yi magana wannan dan ya ce la ya azubu anhu misqalu dharratin fi samawati wala fil ard a kuma cikin suratu yunus ya ce وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين kaga ko mu ɗauki fassarar su turawan ko kuma ta wannan zamani wanda malamai suke ba zarra ko ko da suke cewa zarra shine abu mafi kankanta wannan fassarar tana buƙatar gyara don Allah ce wala asghara min zalik wala akbara illa fi kitabin mubin mu ko nabi an ka tashi a ce abu mafi karamci sai a ce shine kwayar azarra ko baka ba ga alqur'ani na cewa wala asghara min zalik wala akbar illa fi kitabin mubin amma ba mu fahimta ina fata an fahimce ni sai wanda Allah ya so ya fahimta yake fahimta Allah ya gane da mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in taku hasanatan ko ku wata qira'a wa in taku hasanatun Imam Nafi' da Ibn Kathir da Abu Ja'far sun karanta wa in taku hasanatun sai ta zamanto tamma baqiya waɗanda ba mu faɗa ba sauran qurra'a guda bakwai wa in taku hasanatan yudha'ifha ko ko yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima yudha'ifha Allah subhanahu wa ta'ala zai nunnunka ta ninkin ba ninkin da ibnu kasir da abu ja'far da ibnu amir da yaqub sun ka karanta yudha'ifha bit tashdid kamar yadda bayani ya gabata sati na sama muka ce yudha'ifha fi'ilin da aka yi ma wato ta'addi ko aka yi mishi shadda ya fi karfi bisa ga wanda an ka kara mishi alhamza domin an ka ce yudha'ifha kaga wannan alif ce sassa ya zama to ruba'i amma an ce yudha'ifha saboda shadda tana nuna shine mafi karfi ma'ana dai ninkin ba ninki aiki ne na ubangiji Allah yana lillin kama bawa abin da ya ga dama ko ba haka ba a kira'o'i guda goma muna da wa'in yaku waɗannan su ne kira'o'i mutawatirai amma akwai wata kira'a wa'in yaku hasanatan to kaga in muka ce wa'in yaku hasanatan yudha'ifha to yaya zai kasance duk da yake ba qira'a bace wanda take mutawatira domin qira'o'in da suke mutawatirai guda goma ne sabani abin da muka saba ji guda bakwai ne to amma qira'a in ta zamanto shadza tana rasa ɗaya daga sharuɗa guda uku waɗanda ibnul jazri a cikin tayyibatun da shirya kawo su qira'a kahin a yarda da cewa qira'a ce ingantatta za a karanta ta a cikin wato a cikin sallah za a karanta sallah za a karanta ta cikin sallah sai ta hada sharuɗa guda uku ibnul jazri cikin tayyibatun nashr yace fa kullu ma وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان فكل ما وافق وجه نحو وتدك قراءة دي كسن تيتنا دا خسكا تنهو ودى ذا إعراب انت دك قراءة دا باء إعراب انت تقولنا با قراءة بجش دمي دو التي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أبين دا كو باء إعرابي كنن بالعربي بني an gane fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi kuma ya kasance rubutun da Uthman sayyidina Uthman radiyallahu anhu yama alqur'ani yana daukar wannan kamar qira'a ta maliki da maliki da da aka so sai aka rubuta maliki ina fata kun fahimta dalili kuma saboda wanda zai rubuta maliki in yazo yana iya ƙara alif kenan rubutun sayyidina Uthman yana daukar wannan kalima yace wa sahha isnadan kuma sanadin wannan qira'a ya inganta an wane an wane an wane an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wannan qira'a bata samu wannan ba mai yaqun wa in yaku hasanatan amma kuma a larabtance ta samu inganci wato dalilin da yasa zamu abun nan sai mu gane cewa wa in taku hasanatan an kalli zarra ne wa kenan wa in taku azzarratu an gane ni amma in muka ɗauki ra'a wa in yaku hasanatan zai kuma ne zuwa ga misqal kenan wa in yakun al misqalu hasana saboda damiri yana iya koma zuwa ga mudaf yana iya koma zuwa ga mudafun ilayhi a larabci an gane ko amma wannan qira'a shazza ce ba a karantawa da ita ba ta daga cikin qira'o'i mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane malaman lugu suka ce wa in taku asalin shi wa in takun to amma in in ta shiga cikin fi'ili mudari'i jazma take mishi ko ba haka ba to yanzu da an ya zama to takun wato nunun tana da sukuni wawan tana da sukuni wa in sakinan iltaqa ya faksir ma sabaq wa in yakul linan fa haqqu ahq idan haruffa masu sukuni guda biyu suka haɗu to in dole sai an shafe to harafin illa shi ake shafewa da wawun da nunun wane ne harfin illa wawun sai aka shafe ta sai zan wa in takun don akwai wani wuri yana zuwa takun takun to kuma a cikin larabci akwai alkhiffa shine ana son kalima ta yi sauki wani wuri sai an ka shafe ta saboda wa in taku ya fi sauki wato ya fi rashin nauyi da a ce wa in takun hasana ina fata an fahimce ni wa in taku hasanatan yudha'ifha in ta kasance kyakkyawa Allah zai lullunka ma bawansa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah zai bashi min ladunhu daga wajensa an gane ni da yawa daga cikin masu ƙira'a waɗansu daga sun ce wa yu'ti min ladunhu kuskure ne wa yu'ti min ladunhu domin shi wa yu'ti majzumi na domin in taku jumla ce shartiyya jawabuha yudha'ifha fa'un tana da sukun an gane wa yu'ti fi'ili ne majzumi saboda mi harful illa ne zo karshe wa yu'ti sai a shafe shi amma sai ka ji mutum ya zo yana karatun Qur'ani ya cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifuha ma wani zai cewa a'a ba yudha'ifuha bane fa'un sukunu gare ta yudha'ifha sannan wa yu'ti ba a cewa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah zai bashi daga wajensa ajran lada aziman wanda take mai girma sai Allah ce fa kaifa idza idza idza jina
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله سبحانه وتعالى فكيف يا يا لمري زي كسن شيوا وانا تنبايا كي تبما ماكي sai a ce yaya abu kaza zai kasancewa an gane ni fa kaifa yaya al'amari zai kasance idza ji'na min kulli ummatin bi shahid lokacin da muka zo daga wato kowace al'umma muka zo mata da mai shaida an gane ni kowane annabi zai yi shaida wato ga mutanensa da waɗanda suka gaskatar da waɗanda suka ba su gaskatar da shi ba ko ba haka ba mafi yawancin jama'a shi sun kafirce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza an gane ko to min kulli ummatin bi shahid kowace al'umma tana da mai shaida kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul nahl wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'zanu lil ladina kafaru wa lahum yusta'tabun sannan aya ta biyu ce wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim kaga aya ta farko min kai hasara da wajen hadda alqur'ani al-rabbi nan min kulli ummatin shahida ثم لا يؤذن تبيو ويوم نبعث في كل كاغا تبي في كل أمة شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كاغا دي زاء في تدم يشهدوك قوة الأمة to don haka min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula shahida kai ko annabi za mu tayar da kai ka zamanto mai shaida ga al'ummarka wannan yake nuna falala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dukkan shaidu ko a nan duniya ana bukatar shaidu guda biyu kuma adillai ko ba haka ba to amma kowane annabi bayan yayi shaida akan mutanensa a matsayinsa na amintacce to sai a ce to shi kowa zai shaida shi sai a nemo al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita za ta yi shaida ga wannan annabin ya isar da sako saboda mu ne na karshe Allah ya gaya mana cewa annaba su isar da sako mutanensu kuma sun karyatar da su ko ba haka ba ba su karɓa ba waɗansu kuma ‘yan kaɗan ne daga cikinsu suka karɓa wa ma amana ma'ahu illa qalil wani annabi ‘yan kaɗan ne wani annabi ma babu wanda ya karɓa mai don manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad wani annabi zai zo babu wanda ya karɓa mu da'awa tai kaji abin ban mamaki ina fatan kun fahimta to amma kuma mu yanzu wa zai yi muna shaida bayan mu mun yi shaida ga annaba mu muna da yawa ko ba haka ba to amma sai a ce ƙarshen shaida ta ƙarshe tak shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai yi shaida kaga bayan shaida annabawa bayan mu mun yi shaida ga annabawa muna da yawa to shi ko gaba ɗaya da shaida sai za a like gaba ɗaya kuma a matsayin shi ne shi kadai saboda mi saboda imaninsa da amincinsa babu wanda imaninsa da amincinsa da gaskiyarsa ta kai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم كاغا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا sai Allah ya ce to ibn abbas ibn abdullahi ibn mas'ud yake cewa wata rana hadisin ya tabbata a cikin wato sahihul bukhari da kuma at-tirmidhi sun ruwaito wannan hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kira ni da ya kira ni sai ce ma Abdullahi ibn Mas'ud iqra alayya alquran ka karanta mini alquran yayi mamaki ya akai hakan ga yace ya za a yi in karanta maka alqurani kuma alhali alqur'anin kai aka saukar mashi akwai abin ban mamaki wadansu malamai suka ce yayi wannan don saboda shi sunnanta wato sauraren alqur'ani malami ya saurara daga almajirinsa ko ba haka ba wasu ka ce a'a yayi hakan ne saboda ya samu cikakken natsuwa domin lokacin da kake sauraron alkur'ani daga waninka ka fi samun dama tsayawa ka saurara baka tunanin zan yi nan zan yi kuskure nan ba zan yi kuskure ba nan akwai idgham nan akwai iqlab hankalinka zai dawo katokan zuwa ga sauraron alkur'ani yace to sai ni fara karanta suratul nisa ina tafiya ina tafiya na kawo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سيتي حسبك الآن يتي فنظرت إليه كون نكليشي فإذا عيناه تذرفان كو أوت رواية رواية الترمذي فإذا عيناه تحملان سيغا إذا نمن الله صلى الله عليه وسلم سنة زبد هواي saboda sultani na alkur'ani saboda girman mawqifi matsayi wanda zai tsaya ranar tashin alkiyama shi yasa yin shaida abu ne mai girma amma mu yanzu abin da muka dauki shaida wasa ka hisan ma a baka dama ka yi shaida saboda ka je ka yi ƙarya ka faɗi abin da kanka dama Allah ya tsare mu sai Allah ce yawma izin wannan rana shi tanwinin nan da kaji an ce yawma izin tanwini ne sun ka ce iwadun anil jumla al mahdufa jumlar da ya kamata a kawo ta gabata an gane ni wadda aka shafe to ita ce sai aka kawo tanwinin wurinta an gane ni kamar a ce yawma an gane ni idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai aka shafe wannan jumla sai aka ce yawma idhin wannan rana wadda zamu zo da kai ina fatan kun fahimta Allah ce wato kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun kaga wa antum ku wannan lokaci hina idhin zinkin nan tanwini ne wato wa antum hina balagatil hulqum an gane ko tanwini ne wanda yake na wato ta'widi ne an kai akan jumlar da ta gabata don ba a son yawan sai an maimaita magana yawma idin wannan rana yawaddu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suna guri an gane ni suka kafirce ma ayoyin Allah suka bijire ma masu wa'azi suka bijire ma ranar tashin alkiyama sun ka ci kasuwarsu sun ka ci karensu babu babbaka suka feɗe biri hawutsiya suka yadda suka ga dama ya waddu alladhina kafaru wa asawur rasul suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga nan Allah bai ce yawma idin ya waddu alladhina kafaru wa asawu Allah ba suka saba ma Allah domin wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma Allah duk yadda mutum yake kokarin ya kautar da mutane daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirme yake yi domin da'a Allah tare da da'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take Allah ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب سنة الله سبحانه وتعالى واتو والله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين بيتي والله ورسوله أحق أن يرضوهما با kaga in yace an yurduhu ma ku yarda da su bayan yace wallahu wa rasuluhu ai Allah daban manzo daban ko tace a haqqu su suka fi tantanta an yurduhu bai ce an yurduhu ma ba domin yarda Allah tana tare da yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tare da yardan Allah ina fata ku fahimce ni ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum yace idza da'akum bai ce idza da'awakum ba idan manzon nan ya kira ku Allah yana kira wallahu yad'u ila daris salam manzo yana kira rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ina fata an fahimce ni war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum kaga Allah yana kira mu zuwa kira mu ko a ce wallahu wato ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'awakum domin shine zamiri na musanna idan suka kira suka ce idza da'akum lima yuhyikum domin kiran Allah tare da kiran manzo yake kiran manzo tare da kiran Allah yake ina fatan kuna fahimta ka kaga a alqur'anance mutum yace bai yi imani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana cikin hadari ina fata mu sai dai shi tawilin wannan aya shi zo shi kaza ko shi aiki da hadisi a fakaice wanda a cikin watan Ramadan insha Allah in mun kai kan wata aya za mu tsaya mu yi bayani akan waɗannan mutanen saboda lokaci ya kai wanda za a fito fili ga fili ba za a bar wato za a fito fili komi ga fili ba za a bar mutane su yi abin da suka ga dafa ba ina fata an fahimce ni domin sai a zo ma da shubha a nuna maka ai to ai in ka ce ni an kasar kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce alqur'ani sai a ce to hadisi shirka ce domin wani abu da za a kara da alqur'ani shi ko Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya amma aka tambaye shi Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina bi zai ce babu ina fatan kafin ce ni wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni duk waɗannan ayoyin bai sai da zai fassara su ba sai da yayi kwana saboda abubuwan shubha ce ake amfani da ita to su waɗannan waɗanda suka saba ma manzo duk wanda ya saba ma manzo guda duk ya saba ma annabawa Allah ce kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata annabawa alhali ko annabi nuhu shi kadai aka aika domin abinda wato sakon da aka turo annabi nuhu alaihi salam da shi shine abinda duk sakon annabawa ya kumsa shine tauhidi ina fata an fahimce ni wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula sun saba ma manzannin Allah alhali wa asaw rasulahu ne domin abin da suka zo da shi guda ne law tusawwa bihim al-ard suna gurin da dai za a daidaita su da kasa idan muka zo wajen fassara an gane sai mu ce law tusawwa bihim al-ard da za a daidaita su da kasa ko ba haka muke fassarawa ba ina fata an fahimci ni kafin mu je wannan muna da qira'o'i guda uku qira'a ta asim da qira'a ta ibnu kathir da kira'a ta abu amr ibn al'ala law tusawwa an gane ni kenan sai mu ce maf'ulun lil majhul kamar da wadansu malamai suke faɗa ko mu ce mabniyun lil maf'ul kamar abin da wadansu malamai suke faɗa ko ko mu ce mabniyun ala ma lam yusammi fa'ilahu ko ala ma lam yusamma fa'iluhu wanda ba a faɗi fa'ilinsa ba ko ba haka ba to duk dai abin da mutum zai faɗa daga cikin masu qaddar i'rabi law tusawwa wannan kira'a ce tasu to amma imamu nafi da imamu abu ja'far da ibnu amir sun karanta law tasawwa bihim al-ard an gane ni a larabce nan asalin shi ta tasawwa ne law tasawwa bihim al-ard da kasa za ta daidaice da su to sai ya zamanto me yasa aka ce tasawwa saboda da sidun da ta'un wani lokaci suna kusa da juna to sai aka dauki ta'un guda sai aka mai da shi sai aka ce law tasawwa bihim al-ard amma sauran qurra waɗanda ba mu kawo ba da Hamza Kisa'i da Khalaf su ko sun karanta law tasawwa bihim al-ard to shi ko wannan fi'ili mudari'i wani lokaci ana shahi mishi ta'un guda barkon a ce law tasawwa bihim sai a ce law tasawwa sai a shafe daya wannan ba matsala bace ina fata an fahimci ni kamar da yace tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan ay tatazaharuna alaihim bil ismi wal udwan sai a shahi ta'un guda to in mun ce law tusawwa bihim al-ard za a daidaice kasa da su ko ko law tasawwa bihim al-ard ko law tasawwa bihim al-ard da ƙasa za ta daidaice da su to amma anan in muka kalli siyakin zahirin larabci law tusawwa bihim al-ard kenan da ka kawo shi na'ibul fa'il kusa law tusawwa al-ard bihim da an daidaice ƙasa da su ba wai an daidaice su da ƙasa ba ka kalli larabcin da kyau law tusawwa al'ardu bihim da za a daidaice ƙasa da su kenan da ƙasar ita ce za ta daidaita da su ta koma mutane. Lautu sawwal ardu bihim da an ƙarsa ta daidaice ko ko ta tasawwal ardu kaga ita ƙasa ita take daidaicewa bihim da su kenan ita za ta tashi daga matsayin ta koma zuwa gare su ko ko kaga ne malamai suka ce a'a wannan duk ba matsala bace abinda ake son a ce anan shi Allah subhanahu wani lokaci an kawo fi'ili na sawa wato wani lokaci duk wanda ake son a mayar da ɗaya daga cikin shi ba dole ba sai an samu ba'un ita al'ardu tunda ita ce za a aiki da ita kamar an ɗauke ta ala ce mu su kuma mutanen za a shahe su da ita da haka ya halatta a ce law yusawwuna bil ardi domin da su ne da ake da an daidaita su da ƙasa su law yusawwuna bil ardi amma law tusawwa al ardu bihim da ƙasa an ka daidaice da su saboda su ne suke son a narkar da su a mayar da su zuwa ƙasa kamar yadda zo a cikin suratul naba wa yaqulu al kafir ya laitani kuntu turaba amma ƙasa ranar tashin alƙiyama za ta zama to daidai to kaga halin zai kasancewa wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta to kuma ƙasa an daidaice ta ya za'i kuma su koma daidai ƙasa malamai suka ce in lokacin da an ka fitar da su daga cikin kaburbura ne kafin a daidaitar da ita kenan sai zamanto za a jira sai lokacin suka bukata sannan kamar da wannan lokaci kenan sun so ne kaburburran a sake mayar da su sai a shahi eh budewa su ta bude su shiga cikin aikin an daidaita da su da kasa domin Allah na zai ba ta izinin ta bude wannan ba wani matsala bane ina fata an fahimta almuhimmu dai shin lokacin da mutane kafin a mai da kasa ta koma daidai wannan lokaci shin bayan mutane sun tashi ne za a hisabi kaga in wannan ne suke son a daidaitar da su kenan bayan sun fito daga cikin kaburburra ne kenan kaburburran shin suna nan daidai ko ko halin ta shin in an yi tashin duniya za a bar ta daidai an gane lokacin da mutane suka mutu to wannan lokaci kafin a daidaitar da ita akwai kwazazzabo akwai kaza akwai kaza bayan sun tashi kafin a daidaita wannan suke son a mai da su tare da kasa su dai almuhimmu duk cikin waɗannan halayen suna amai suna son a mai da su kasa Allah subhanahu wataala ce wala yaktumuna Allah haditha sannan kuma ba za su koye ma Allah subhanahu wa ta'ala wani labari ba an gane ko ba za su koye ma Allah wani subhanahu wa ta'ala wani bayani ba to amma in muka kalli waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da ake cewa al-mutashabihat wani lokaci an nuna na tashin alkiyama kafirai za su koye ma Allah bayani wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladhina kuntum taz'umun ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كاجنا نتاشى القيامة سيستي والله ربنا ما كنا مشركين ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء za su ce ma Allah ba mu kasance muna aikata wani abu mummuna ba ko ba haka nan bane tau ballam nakun nad'u min qablu shay'a haka za su ce ma Allah mu mu kasance muna bauta wani abu ba to kuma Allah ya ce wala yaktumuna Allah haditha ba za su koye ma Allah wata magana ba ka ko ai sun koye ma Allah subhanahu wata'ala tau kaka kaga bai hudi in ya saka gaba banda ta yi ko ba haka ba ko ko in dai kaga baka ibadu ta kace kai qur'ani magana Allah ce kai ka hidda ni babu ruwa na nake gaskiya ta to amma magoya bayan ka za ka yi ka fitar da su in kai ka fita tunda in kai ka rike da imani to amma kuma waɗansu waɗanda ake bukata su shiga cikin addinin musulunci ya za ka yi su an gane ni wannan dole sai ka san al-ayatul mutashabihat sai ka san kaifiyatul jam'u bainal ayat malamai sun bi hanyoyi daban-daban suka ce wala yaktumuna Allah hadisa ba za su koye ma Allah zance ba nan labari da Allah yake basuwa don ko sun koye Allah subhanahu wataala ya san abin da sun ka koyi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wal yabtali Allah ma fi sudurikum wa li yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur ina fatan kun fahimta wadansu malamai suka ce a'a ita ranar tashin alkiyama abinda ake nufi wala yaktumuna Allah haditha wani wuri za su koye ma Allah wani wuri ba za su koye ma Allah ba domin nan da yace wala yaktumuna Allah haditha yana bayanin wani lokaci ne daga cikin lokutan ranar tashin alkiyama wani lokaci da yace za su wato za su koye wani lokaci wani lokacin da za su bayyana wani lokaci don haka ba su ci karo ba domin in nace nayi magana ban yi magana ba sai aka ce to ai wannan magana ta ci karo da juna ko haka ba sai nace nayi magana karfe 9 karfe 10 ban yi magana ba ai duk cikin yini guda ne kuma duka babu magana da akariya ko ba haka ba to inda Allah ya ce ba za su koyi ma Allah ba wani lokaci ne daga cikin lokutan alkiyama inda ya ce za su bayyana wani lokaci ne daga lokacin tashin kiyama kun fahimci wannan da kyau waɗansu malamai suka ce a'a da ya ce wala yaktumuna Allah hadisa nan ana zancen gabobin su ne ina fata an fahimce ni amma bakin shi zai yi ƙarya tunda sun ce wallahi rabbina ma kunna mushriki bal lam nakun nad'u min qablu shay'a amma za a liƙe bakin za a hana mishi magana da sauran sai wato mai suna gabban sai su yi magana yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ha Allah ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un kaga sai zaman toto nan baki ne zai ƙarya gabbai za su yi magana Allah ya gane da mu sai Allah ce ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكوك إيماني لا تقربوا الصلاة كوكو سنتي صلى إن فاتا أنفهم جيني كنا أيكة صلى waɗansu malamai sun ce la taqrabu sala kan kuskusanci masallaci domin na ana zancen masallaci ne ba ita sallar ba amma almuhim waɗansu malamai suka ce shi as-sala wani lokaci ya zo yana nuhin sallah a cikin alqur'ani inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta sannan as-sala wani lokaci ta zo cikin alqur'ani tana nuhin masallacin da kanshi ko ba haka ba ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا kaga nan wurin ibada ake nufi waɗansu malamai suka ce duk lafazin alkur'ani ya ɗaukar wannan domin shi alkur'ani ma'anarsa tana da faɗi almuhimmu dai wato wannan bayanai ne daga cikin bayanai daga cikin waɗanda malamai suka kawo la taqrabu sala kan ku kusanci sallah waɗansu malamai suka ce ai ba sai ma mun ci ka kusanci wurin sallah ba wanda ba an ka hana mai ya sallah balle ma a ce kashi kusanci masallaci wa antum sukara alhali kuna a cikin maye an gane ni to akwai gaya akwai matuka inda ake so akai hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa wannan tana daga cikin ayoyi guda uku ko guda hudu wanda suka yi bayanin wato haramta giya a cikin addinin musulunci ta biyo da mataki guda uku a wajen ɗansu malamai ta biyo da mataki guda hudu a wajen su malamai na farko waɗanda suka ce hudu suka ce tun can makka Allah ya nuna musu wato wannan abin bai da kyau amma a fakaice don ya ce wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana yana daga abin da kuke riko min samaratin nakhil na daga ƴaƴan dabino wato wal a'nab da inabi tattakhiduna minhu sakaran kuna riƙon abin maye an gane ni sai ce wa rizqan hasana bai ce sakaran hasanan wa rizqan hasana ba kaga wannan ishara ce in an ce wannan arziki ne mai kyau wannan kuma an ka ce abin maye ne ba a ce mai kyau bane kaga kai da kanka dan adam abin da kake so mai ni mai kyau kuɗi ne wanda me kake so mota gida ha kaga ni ai ba sai an gaya maka ba mataki na biyu sai Allah subhanahu wataala bi su bitadarruj abinda ake ce ma tadarruj shine mataki mataki lokacin da dan adam ya saba da abu in kana son ka raba shi da shi lokaci ɗaya ba za ka iya ba ina fata fahimce ni dole ana buƙatar mataki mataki kai kanka ba lokaci guda ka tsaye da sallah ba wata rana kana yin biyu wata rana kana yin ɗaya wata rana kana yin uku har aka zo ana yin hudu aka kai ana yin biyar amma da ka zo da tsanani ka ce lokaci guda za a yi to ka bata al'amari ko ba haka ba to Allah shi ya fi sanin halin dan adam don shi ya halici dan adam babu wanda ya san dan adam irin Allah ko ne kamfani wanda ya kera wani abu babu wanda ya fi shi sanin wannan abin da shi ya kera shi ko ba haka ba akwai yanzu waɗanda suka yi faransawa sanin Peugeot babu don kamfanin Peugeot na duniya gaba ɗaya asalin sa ina yake a Faransa ba ka iya nuna musu sanin Peugeot ko ba haka ba to akwai wanda ya san farsan da irin mutanen Alman Jamus babu su suka kirkiro ta su adda kamfanin ta ko ba haka ba to wa ya fi sannin dan adam fiye da Allah bai shi ya halitta shi da haka wannan duk ƙarya ce wanda duk zai kawo wata doka ko wata experience ko wata theory ita ce za ta shirya da mutane ƙarya ne don bai san ɗan adam ba shi kanshi ko kanshi bai sani da kyau ba don baka san yadda aka yi jini yana gudana a cikin jikinka ba ina fata an fice ni to sai fi su mataki na biyu yas'alunaka anil khamri wal maisir sai an gabar su da suka yi tambaya suka yi tambaya akan al khamri wal maisir sai Allah ce qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas kace suna da ismun kabir zunubi mai girma domin suna daga cikin kaba'ira a wata qira'a ismun kasir zunubi mai yawa ko ba haka ba saboda wato da yace kabirun an kalli zatin ita giyas da caca suna daga cikin kaba'ira manya manyan zunubai waɗanda in mutum bai tuba ba Allah na aisa shi wuta saboda su in kuma ya gara ma ya gafarta masa ko ba haka ba to amma da yace qul fihi ma ismun kathir a cikin su akwai zunubi mai yawa alhali in muka kalli caca da giya ai zunubi bi ne ai ko caca laifi ce zunubin ta daban giya laifi ce zunubin ta to ai nan biyu ne kuma yace kathir akwai mai yawa a'a Allah subhanahu wata'ala nan ya kalli suna sabbaba ma dan adam zunubi mai yawa saboda dan caca bayan caca da wuya ai caca ba a kari da rigima ba da wuya ai caca ba a kari da ƙarya ba da subbatu da maganar banza sannan in ana caca iyali to zarta suke duk dan caca sai ka iske ya ce ma mata sai a tura ta bakka shi komplain bai ga mata an ce miza ai ce ba ni yadda kayana ba shi ko ya caca wanda yake sai da shi shine matsala kaga ba wai lahin cacar ba yanzu iyalinsa gaba ɗaya sun shiga cikin matsala saboda wannan cacar da yake aikatawa bayan wannan zaka iske a kosu laifuka da dama ya ci bashin mutane da dama kai in ba da rigima ba an canye naka kuma ka karbi bashi kuma kaje kai kaga ya ƙara wani ya ci bashi kuma ya saba ma Allah ina fata abinci ne shi yasa dan caca bai da kwanciyar hankali duk abin da ya ci wata rana cikin tattalin za ta yi shi ita ma giya haka mutum zai iya shagiya ya je ya zagi mutane ya zagi sarakunan shi matar dan giya kin ga aya zagi kullum da safe na dare ya zo ya miki kashi saman gado ko ba hakan nan ba ma'aikaci nawa akwai wanda ba a bashi biya ga hannun shi sai dai a ba mata sai ta sai ma yin shi abinci ko ba hakan bane ismun kathir sai ta sa ka je ka aikata banna kuma ga ka'ida ba a barin ka tuka mota saboda tana yawa tuka mota ka buge mutum ka sunan dai to shi yasa Allah ce ismun kathir domin ba su zakin su ya kalla ba a'a abinda suka haifarwa zunubi ne mai yawa a cikin al'umma to daga nan sai Allah subhanahu wataala ya taho da su tunda an ba su fatawa sai aka zo lokacin sallah sai aka hana su shanta la taqrabu salata wa antum sukara kada ku shagiya alhali kuna cikin mayi hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuka faɗa wanda yasa a farkon musulunci suna shanta yanzu akwai a cikin lokaci guda biyu in aka zo aka yi sallar isha aka kare sai a je a sha dan an san sai zuwa asuba in lokacin azhar yayi za a in an ka kare sallar asuba to sai wato da safe kuma za a sha wadda ba ta da yawa don saboda mutum daga subahin zuwa azhar babu yawa kidan suna kallon lokaci kuma suna kallon adadin da suke sha malamai suna ruwaitowa malaman tafsiri wanda hadisi ya tabbata a cikin sahih tirmidhi da abu dawud da sauran malaman hadisi sun fitar da wannan riwaya cewa abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gayyaci sahabbai daga cikinsu akwai sidna Ali radiyallahu anhu yace su zo yayi musu liyafa su ci abinci ko ba haka ba aka je aka ci abinci bayan an ci abinci an kare kuma akwai giya ko ba haka ba eh da an ce giya wani zai ce subhanallah wannan kun musulunci ne ina fata an fahimce ni kai kanka an ka koma lokacin da baka kama addini da kyau ba ina kake abin ba kyau sahabban manzo Allah sallallahu Allah yana ba mu misali ne na mu gane yadda addinin ne yake tafiya sannu sannu ba ka iya shirin da mutane gaba ɗaya kuma al'amurra sannu sannu ake bisu waɗanda sahabbai ne su ne suka fi kowa bayan annabawa amma kaga a suna cikin wani hali na jahiliya wanda ko suna cikin wani hali na rashin sani wanda har za su sha giya sai aka sa sai na ali ya bada sallah lokacin sallah yayi da ya shiga gaba ya ce kul bayan fatiha ce kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun yace wa na a'budu ma ta'budun muna bauta ma abin da kuke bauta ma kaga wagga magana mice ce kafirci ne domin bauta ba suke bauta ma gumaka ne ko ba haka ba to sai Allah ce ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara kada ku sha wato ku karsanci sallar alhali kuna cikin bayi domin za ku je ku faɗi abin da ba shi ne kuke son ku faɗa ba ina fata an fahimce ni an samu wa imamu dhahak jamhurin malamai 99 fil mi'a sun ce cewa wato wa antum sukara nan maye na shagiya ake nufi amma wani malami da ake cewa dhahak ya ce kai maye na bacci ake nufi to saboda shi ma in kana jin bacci ina fata mu je baka sa abin da kake faɗa cikin sallah ba an gane ko akwai abida salmani ɗaya daga cikin shi ma malamai ya ce abinda ake nufi kakka kusanci sallah wa anta haqin kana jin fitsari mai yawa almuhimmu dai duk abin da zai shawwashe hankalinka duk abin da zai kusar da hankalinka yana ciki amma nan wa antum sukara ana zancen giya ne domin sababin nuzul ya nuna cewa sun sha giya ne shi yasa aka umurce su da kasu aikata wannan ina fata an fahimce ni dan haka an hana shan giya a wannan lokaci bayan wannan sabka wannan aya sai zamanto suna son ta wani lokaci aka ce sayyidina Umar duk aya in ta sabka ta giya sai ce Allahumma ish wato ishfi lana jawaban shafiyan ko ishi lana bi jawabin shafi ya Allah ka ba mu amsa cikakka nan an ce kaza an ce kaza Allah zai kai muna bayani cikakke sai an ka saukar da aya cikin suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يتي انتهينا انتهينا أما تعرض هذا الكسام وتنسو أجامعة الأزهر University تكسى أزهر ويواني عند أنك بعد دكتورا يزوتي أي تأواتو إتجيا بحرام كوتي بالله الذي أجدن تيلي ندوني أنا تتونا رشيد معلومي كما دكتور musulunci ya karanta yana cewa ba haram bace duk ayat da aka kawo ya tawilin ta wannan ba bukatar sai ya bata lokaci bisa gare shi ina fata mu ce ni waɗannan mutane suna karanta da social media da suka ga dama ai mu ba dole bane sai mun imani abin da yake so bismillah ba halatta bace ko ko shi daga abin da haramta ta ba a ci gaba da tahiyya ai za a zo gaban Allah wa antum sukara to wannan ya nuna cewa ashe mutumin da yake cikin maye bai san abin da yake yi ba akwai aikinsa ko babu in ya saki matar shi sakin yayi ko bai ba eh yayi ko bai ba to wannan da suka ce bai ba me dalilin ku eh me ye dalilin ku na cewa mutum in ya sha giya ya saki mata sai sakin bai yi ba babu hankali ko taw alhali ko a cikin larabci duk lokacin da aka kawo hal hali shi ne wa antum sukara kenan wal halu antum sukara an gane ni in yana tare da fi'ili kenan yana nuna cewa yana tare da halin shi tunda taqrabu wa wanda nuhin ku kenan kuna cikin maye kenan wannan lokacin to alhali ko wasu suna ganin cewa shi mutumin da ke cikin maye hali na iya kama shi da cewa shari'a ta abin ganin shi don dan giya in yayi accident ya buge mutum akwai diya ko babu ha to kuma kai ka ce babu babu babu kunci a kansa ba ku babu amsa ba akwai diya almuhim almuhim wato anan a gurguje sai mun bambanta tsakanin abu na farko da nake son ku gane a bambanta tsakanin ibada an gane ni da abin da yake wato mu'amala ne shi duk mutumin da ya halakar da wani abu ko yana da hankali ko bai da hankali biya ya kama shi ina fata kun fice ni ita sallah tana buƙatar hankali don ganawa ce da Allah bai yi wayo ko babban mutum ka ji gana da shi kana cikin mai balle Allah subhanahu wataala ko ba haka ba amma idan ka bata wani abu shari'a ta sa sai kariya ko akwai hankali kuma ba hankali yaro karami idan ya je bata kayan mutane biya na akan shi ko da ko shari'a ba ta kallafa mishi ibada ba kun gane wannan to amma shi mutumin da yake cikin maye akwai sabani tsakankanin malamai amma yana da hali guda uku shine akwai mutumin da ya sha yayi maye har bai san inda shike ba wannan duk abin da zai aikata babu ruwan shari'a da shi sai dai abin da ya halaka zai biya an gane ni mutum ne ya sha giya har ya kai kwanci bai ma san inda yake ba cikin duniya ko ba haka ba to wannan duk abin da zai faɗa ba aiki da shi amma kuma akwai wanda ya sha giya hankalin shi na tare da shi duk abin da yake yana tare da shi don yanzu an ka ce za mu ɗauko bulala kana jin ya ce ya bari ko ba haka nan bane to wannan duk abin da zai aikata wannan yana tare da shi shi kuma an yarda da abin da ya aikata in yace ya saki mata shi za a karba don idan muka bude wannan kofa kullun dan giya bai saki mata ta in shi na cikin maye ya sake ta saki dubu in bai cikin maye ya sake ta saki dubu in an zo gidan alƙali ya ce shi ya dan sha ne ya ji hankalin shi kushi da haka haka dole sai an bambanta cikin halayen da yake ciki ina fatan kun fahimta da wannan ne za a aiki hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san abin da kuke faɗa kaga ashe dan giya bai san abin da yake faɗi ba shi wanda a cikin wannan hali subhanallah wala junuban sannan kan ku kusanci sallah in kuna cikin halin janaba an gane ni ko kuma kar ku kusanci masallaci ga wanda suka fassara can wurin sallah ake nufi illa abiri sabilin sai in za ku ƙetare hanya kenan ƙetaren masallaci an gane ni mutum ya shiga masallaci ya zauna bai halatta ba in yana da janaba sai ya ƙetare masallaci wanda su malamai suka ce a'a kawai ya halatta domin mumini almu'mini la yanjus mumini bai ba da jin sabani sabani ne na malamai duk da yake wadansu ba su hana faɗi irin waɗannan sabanin ko hatta taghtasilu har sai kun yi wanka an gane ni in muka dauki cewa kenan ƙetare masallaci bai halatta bai akwai janaba kenan sai an je an yi wanka in muka dauki sallah kenan ba a yin sallah da janaba sai an yi sai an yi wanka hatta taghtasilu har sai in kun yi wanka to wannan lokaci ya halatta ku zauna a cikin masallaci ko ku a fassara ta tantan malamai wannan lokaci ya halatta ku yi sallah an gane ko amma kalima ta junuban a larabci sun ka ce yastawi fiha al muzakkar wal muannas wal wato wal jam' wal musanna da namiji da mace da namiji biyu da mace biyu da mazaje da dama da mata da dama dukkan junuban ake cewa sai a ce huwa junubun a ce hiya junubun a ce huma junubun ko ba haka ba a ce hunna junubun a ce hum junubun bai tashi sun ka ce lijariyanihi majral masdar domin yana tafiya ne kamar yadda masdar yake shi ko masdar bai canza ba dan haka shi ne larabci mafi inganci amma wadansu sun ce ana iya mai wani jam'i da kaza ana iya mai jam'i da kaza ana iya mai jam'i da kaza an gane ko wa in kuntum mardaa idan kuka kasance akan rashin lafiya ko kuna da rashin lafiya shine marda jam'i na almarid fa'il ne kamar jarha jam'i ne na aljarih an gane ko qatla jam'i ne na alqatil wa in kuntum marda in kuna da rashin lafiya aw ala safarin ko kun kasance akan balaguro aw jaa ahadun minkum min alghaib ko ko dai daga cikin ku ya fito daga alghaib wurin kashi ko ba haya ko ba haka ba algha'ib da larabci shine wurin da yake rami an gane ni rami wanda mutum yake iya shiga ciki ya duka shi ake cewa algha'ib to amma mu yanzu da an ce algha'ib kowa kashi yake fassarawa saboda kalimar ta yi intiqali daga wani lokaci zuwa wani lokaci ta dauki wata ma'ana a can da larabawa mafi yawanci ba su da wato wurin ba haya an gane ni kowa tashi daji yake tafiya to shi ko in mutum ya shi ta daji in zai yin kashi ga fili shi kai koko kaga sai ka dan fita wani dan wuri wanda zai zaka dan iya abin nan ko to dan haka al makanul munkhafid wuri wanda yake na dan rami an gane ni shine ake ce ma al ghaib amma yau da gobe yau da gobe yau da gobe yau da gobe har shi kashin ya amshe ma wurin sai zama to da an ce al ghaib kowa abin da yake ganewa shine kashi ina fata mun fahimci amma sunan shi da larabci al buraz alburaz da ba'un da ra'un da alif da zayun shine ake mishi da kashi a larabci sunan shi asali kenan amma al-ghaib asalin sa wurin da ake yin kashi amma yanzu da yawan mutane ba su ma san al-buraz ba abin da sun ka sani al-ghaib aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko dai daga cikin ku ya fito daga wajen kashi aw lamastumun nisaa a wata qira'a aw lamastumun nisaa da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun ka karanta aw lamastumun nisaa to lamastum da lamastum in mun ka ce lamastum ko lamastum shi lamastum yana nufin an shafi juna to kaga nan jima'i ya fi fitowa ga fili amma lamastum ku kuka shafi mata to nan jima'i bai fitowa ga fili wanda suka ce nan abinda ake nufi lamastum shine ka shafi mace da hannu wanda suka ce a'a lamastum shine mubashara ya zama to ka tara da mace ko ka take ta a'a wanda suka ce a'a duka yana dokar su to amma in muka ɗauki lamastum an kalli shi namiji shine ya shafe ta to wani lokaci saduwar ana kallon shi namiji shine ya shafe mace ina fata an fahimce ni lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan kaga insun mazajin su ne an kallon yatmisuhunna bu saba wadannan matan ba kaga ba a kalli ita matar ba tana zojewa da ɗa namiji ina fata an fahimce ni an gane fa wato idan tsallaktumun nisa'a wa in tsallaktumunna min qabli an tamassuhunna kaga min qabli an tamassuhunna ku ku aka ce kafin ku shafe su walam yamsasni basharun walam aku baghiya inji maryam kaga wani namiji bai shafe ni ba kaga nan tana nufin mi an kalli namiji shi yake aikatawa to amma aula mastumun nisaa yana iya daukar jima'i tunda nan ana kallon lamasa wannan ya shafi fatar jikin wannan ta shafi ta wannan ko fatahri raqabatin min qabli an yatamassa kafin su shafi juna to shi yasa da wata su malamai suka ce a'a tabawa da hannu lamastu amma in muka kalli ibnu abbas ya fassara shi da jima'i sai ya zamanto qira'a ta biyu ita take ta fassara ta farko lamastum shafa to amma shafan nan ana yi ana yi ta kai ga jima'i lamastum sai mu dauki ghaya ta biyu ina fata kun fahimta domin in ba haka ba zai zama to ko taɓin mace wajen hukunci zai sa arwalla ta warware wanda wadansu malamai aka suka tafi musamman a malaman shafi'iyya da ka taɓi mace arwallar ka ta kare su malikiya suka ce bilaz zatin mu'tadatin in ka taɓa mace da niyyar wadansu suka ce bilazza in ka shafi ta da niyyar jin daɗi waje da ha aulam ya ji da ko ka ji daɗin ko baka ji daɗi ba arwallah ta warware ko ba gane ba abu hanifa ya ce a in dai namiji shafi mace in dai ba inzali yayi ba to a wallahi tana wannan kuma ita ce gaskiya abin da ya fi sauki a nan domin mi domin akwai wani lokaci za ka wuce cikin kasuwa ka ayo a wallah ana jiran kaliman mace nawa za ka buga da su ka haɗa ka sai ta buge mace goma sha biyar in ba yariya ba to an ce a wallah ta lalace ai ka galma ya baci ina fatan kuna fahimta ta da kyau sannan kuma al'asulu ita a wallah in an yi ta sai an samu abin da zai warware ta domin akwai hadisan da suke nuna cewa daga cikin wato Abu Dawuda da sauran littattafan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya fita yana da arwalla yake sun banta daga cikin matan sa ya fita ko sashin matan sa kaga arwalla shi bata warware ba sannan kuma in muka ce haka da muka dauke cewa da jikinka ya shafi na mace lamastum ba jima'i ake nufi ba wajen tawafi a makka ya za a yi bayan tawafi sai da alwala ko ba haka ba ko ko mu ce in kana da tsarki in jikinka shafi na mace ya kare to wajen tawafi ya za a yi kayan ka kara tawafi ka fada ka sai ta bugi mace Allah ya sa iyaka kenan kaga dukkan mu da dawashi amma abin da yafi shine ta'liqul hukm ala illa a danganta hukunci da illarsa a gane ni illa shine wani abu ya fita daga cikin jikinka shikenan ar wallahi takari amma in ba haka nan ba dan ka shafi cikin matarka ko ko yanzu kayan wallahi zaka masallaci matarka ta bata ma dare sai ka dauko bulala pap pap pap kuma cikin kai buge ta asara ji za a yi ko ba haka ba ko ko mutum ya je zai je masallaci ya ba mata sai hannu sun yi gaisuwa to kaga akwai walla ko babu dan haka dai aula muslimun nisa a dauke shi jima'i ko ko lamastum mu dauke shi shafa amma in wani abu ya fita daga daga abin nan kenan asabilai falam tajidu ma'an in bu ku samu ruwa ba waɗanda za ku yi alwala da su fatayammamu sai ku yi wato taimama asalin taimama da larabci shine alqasdu ka nufati abu wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi sa'idan shine turbaya wanda su malamai suka ce a'a kullu ma sa'uda 'ala al-ard duk abin da yake saman kasa ana taimama da shi shi yasa suka ce da dutsi ko ba haka ba dan ana take shi koma kasa da itace da mi duk suna yin abun da amma da suka ce a sai abin da ya kasance turbaya sa'idan wato ko mu ce turbaya ko abin da yake saman kasa tayyiban ya kasance mai tsarki domin abin da yake da jasa ba a taimama da shi famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskokinku da hannayenku wadanda suka ce hannaye zuwa ga wato gwiwa hannu in za a taimama domin can cikin arwalla an ce ilal marafiq kiyasi ne suka yi to amma kuma hadisai abinda suka nuna bakin tafin hannu ake ingantattun hadisai sai mu ce to tun da kiyasi aka yi da waccan aya amma ga abinda hadisai suka nuna sai mu aje kiyasi domin duk kiyasin da ya saba ma nasi za a yi jiwa da shi an gane wannan ko wa aidikum zuwa ga hannayenku sai mun ba ta da wahala yan uwa shine mutum ya bugi kasa bayan ya bugi kasa ya shafa ma huskar shi da hannayen shi magana ta kare to amma wani an ce shi sai mama ya kai shekara 60 cikin addinin musulunci ba wallahi bai yi ba kokoro shi gaban yare shi taimama ce a ana aka yin harkar nan sai a ce bari mu lafi mago da mallan zai saboda ba a saba yin taimama ba kullum muna samun ruwa alhamdulillah akwai mutane da suka kullum taimama suke wani lokaci saboda babu ruwa wani lokaci saboda kankara da sanyi su kasashen su babu damar da ma za ka yin alwala ko ba haka ba shi yasa wani daga cikin malamai a lokacin aikin haji wani mutum ya yana yin taimama gaban sa sai ya zuba ya abin nan ya buga kasa ya haka sannan kuma ya buga kasa ya shafa ma huska ya buga kasa ya shafa ma hannaye zuwa nan ya buga kasa ya shafa ma kai ya buga kasa ya ma wannan ya buga kasa ya abin nan mallan na tsaye shina kallon shi sai da ya kare sai ce mai kai wantuwa ya ce mine ne ya ce baka shaka ba ko ba haka ba ai ya kamata a shaka ko ko a kurkura baki to ya san nan akwai matsala problem goro shi yasa ya gudu Allah ya kyauta da haka yana da kyau mutum ya je ya karanci addini wajen malamin yadda ka san komai ya taso ana neman ma'ilimta waɗanda suka san shi likita in mutum bai da lafiya za a je kaje wajen likita ko ba haka ba in harkar tsaro ta tashi za a je a nemi polisai da sojoji da jandarmomi ko ba haka ba in harkar kasuwanci ta tashi za a nemi masu kuɗi to haka ne harkar addini in ta tashi malamai kamata a nema ba a yi da kai shi dan da yake da kai ce ma ka iya baka iya komai ba ka je a koya ma da dalilai da hujja kuma malamai ba a tambayan malami sai yana da shirfa guda biyu an tabbatar da almajiri ne malami ne waye san malami kuma malamai ba wai mutane da zasu zaune ba a hanzu kun yi shayi cewa ne yayi wani ko ba haka ba abu na biyu kuma a yarda da tsoron Allah shi ya za a gane mutum na jin tsoron Allah mu'amalar shi ta yau da gobe da mutane za su nuna mutumin kirkiri ko mutumin kirkiri ko ba haka ba famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafa ba wadansu malamai suka ce nan wato ba'u za'ida ce sila ce an kara karanta akidi kenan famsahu wujuhakum ne sai ce famsahu bi wujuhikum wadansu suka ce a'a alba'u lil insaqi ne ta zo ta nuna cewa za a shafa a dan fala inji malaman zauri famsahu ku shahibi wujuhikum huskokinku wa aydikum da hannayenku inna allaha kana afuwan ghafura haqiqa allah subhanahu wa ta'ala ya kasance afuwan mai yafewa ko ba haka ba ghafuran allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne saboda yana son ku da sauki a cikin addini shi sai sauƙaƙa muku amma in muka duba sai kun yi hankali a cikin suratul ma'ida akwai aya wadda take kama da wannan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تو menene bambanci tsakanin wannan da waccan? wannan ta zo ne da hukumce-hukumce a dukumce kuma tana bayani ne kan kusantar sallah lokacin da babu hankali waccan kuma ta zo ta yi bayanin alwalla ne da wanka gaba ɗaya ina fata kunce ni nan mi aka ce nan an yi zancen taimama ne an yi zancen kuma kan a kusanci sallah babu hankali amma can ana zancen alwalla ne to can sai aka yi bayanin abubuwa sheikh ibn Uthaymeen ya ce can sai aka kawo tsahara babba da tsahara karama ko ba haka ba tahara babba shine wanka tahara karama shine mi shine alwalla sannan sai an ka kawo tahara da badalinta shine yin wanka ko yin alwalla in babu sai ai taima ba an gane ni kuma ko ne sai an ka kawo abin da ke karya shi musabbabin da ke karya shi shine yin kashi ko da abu ko fitsari ina fata an fice ni ita ko janaba sai ya zamanto ita ce an musabbabin yin wanka wanda yake babba sai Allah ya hada da babban da karami gaba ɗaya sai tafsirin shi shi yasa Dr. Fadl Samar Ra'i yace nan Allah bai kawo kalimatu minhu ba dan an ce famsa hubi wujuhukum wa aydikum anan sai aka shiru amma can sai aka ce wa aydikum minhu yace al'ada ce ta alqur'ani duk inda Allah zai fassala hukunci to can yake ƙara harufa da sauran waɗansu abubuwa amma duk lokacin da Allah zai kawo bayani takaitacce to mafi yawanci hatta da haruffan da kalmomin za a kawo yan kaɗan saboda nan ba inda za a bayani dalla dalla bane amma can da yake an fassala an kawo alwalla an kawo wanka an yi kaza an yi kaza ga sababin da ke sawa ayi alwalla ga sababin da ke sa ayi wanka ga sababin da ke sawa in ba a samu ruwa ba taimama za a yi ko a lokacin wanka ko a lokacin wato in akwai janaba ko a yi wanka ko a yi kaza duka wannan saboda mutumin da ya rasa ruwa shi ko yana da janaba mi zai yi sai a yi taimama ta isa shi ma ka a zo wani mutum ya ce to mallan kaka zan yi ya kamata in samu kamar buhun kasa ko ko in cika roba a a duk ɗai ne wallahi taimama duka ɗai ce saman tafi ba zai yiwuwa ba amma dai abin da duk yake saman kasa ina fata an fice ko da turɓaya ce dan haka in mutum yana da janaba sai ya zaman to bai samu da babu ruwan da zai yi alwala ko ko akwai ruwan yana da rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani wanda zai iya karuwa ko kuma ba zai warke ba inda yana amfani da ruwa ko ko yana akan balaguro ba zai samu ruwa ba ko ko in ya tafi za a samu matsala za a tafi a bar shi ko ko dukiyarsa za ta sozarta dan wani lokaci akwai matsala to nan ya za a yi shi yasa Allah ce au ala safari to kana da janaba ya za ka yi taimama za ka yi ya ake taimama wani kasa ana yin ta alwala don dai kakka tsaye ka ce a samu maka lidin baji guda ka cika da kasa ka kewaya can ci ka yi fab fab fab ka irin na wancan mutum wanda an maka duk saboda ba mu kusantar malamai babu kusantar babu tambaya akan addini mu mutum na da tambaya amma bai iya zuwa wajen malam shi shiga taksi ko ya hau mutum ya je tambaya ko ya shiga mota sai dai ya kama jira sai wata tambaya ta yi wata shidda tare da shi ina fata kun fahimta sai ya haɗu da mallami sai ce mallam da ka tara Allah sai ka tashi ce wallahi wata tambaya ta ta kai wata uku cikin zuciyata yanzu da Allah sani haɗu da wai shi addinin shi bai da muhimmancin da zai je ya tambaya sai dai ya tare malam duk hanya malam ya bashi amsa in ba haka nan ba sai dai shi gaban Allah yana jahili subhanallah wani irin tunani ne muke da shi ya za a yi mutu nasara muna a haka haka ga wani irin jahilci ne na addini muke da shi irin hakan ga Allah ya gane da mu famsahu bi wujuhikum aydikum inna Allaha kana afuwan ghafura Allah ya kasance afuwan wato mai afuwa ghafuran mai gafarta shi yasa Allah ya kawo mu saukin waɗannan hukunce hukunce wala akwai sauran lokaci ana nuna mini lokaci yayi duk da yake wannan aya tana dauke da hukunce hukunce masu yawa dan saboda Imamul Qurtubi da yazo wajen wannan aya sai yace tana da mas'ala 44 to kaga mu ne bamu san ko cikin mun kawo illa ba mu ta kawo goma ko sha ko ba haka ba da haka sai an koma can abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mu sai gobe in Allah ya kai mu da insha Allah za a zo a yi tafsiri na bankwana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh